الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوكا نموت عشرين دبيو قوة بير شكرا تدبو 1440 hijiriya wanda shine ya dace da 28 ga watan 1 shekara ta 2019 miladiya muna darasi na 14 a cikin wannan sura mai albarka suratu maryam aya ta 81 wanda yau insha Allah za mu kammala tafsirin suratu maryam da ikon Allah a wannan karatu da muke gabatarwa a wannan babban masallaci na juma'a na sheikh ja'far mahmud adam rahimahullah wanda yake sabuwar gandu so insha Allah ta'ala mun fara magana ne akan abinda Allah ke ba da labari dangane da izgilanci da wani kafiri wato ya yi a lokacin annabi sallallahu alaihi sallama shi ne mai suna al'as ibn wa'il wani yana bin sa bashi ko wasu na bin sa bashi suka je ya biya su sai ya ce bai zai biya ba sai har in wanda yake bin sa bashin ya yadda ya kafirce da annan muhammadu ya daina aiki shi kuma ya ce ba zai taɓa kafircewa annan muhammadu ba daga nan har tashin alkiyama har allah ta da mutane babu shi ba kafirce annan muhammadu to sai shi kuma ya ce masa to su haɗu a kiyama idan sun je a kiyama tunda har suna tunanin akwai kiyama to sa hada can ya biya shi kudin da yake bin sa bashi ko ya biya su kudin da yake bin su bashi shine Allah ya saukar da ayoyin afara aitan ladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada attala al-ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda Allah ya ce yanzu wannan wanda ya kafirce baka ga wanda ya kafircewa ayoyin mu ba yake cewa wai Allah zai bashi wai a kiyama zai zo da 'ya'ya a kiyama zai zo da dukiya da zai biya bashi yana yi da sunan isgilanci to gaibu ya leƙa ko sun riƙe wani alkawari ne a wajen Allah to za mu rubuta abin da ya faɗa sannan kuma ranar tashi alkiyama zai zo mana shi shi kaɗai za mu gadar da abin da yake faɗa zai mutu zai bar yayan zai mutu zai bar dukiyar kuma zai zo kiyama kuma shi kadai zai zo kuma babu kudin to shine Allah ya ci gaba da mana bayani wato dangane da um, abinda kafirai suke faɗa na maganganu na batanci da iskilanci me Allah ya ce mana
واتخذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدًا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا نعم فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا
Allah yake cewa yana ba da labari dangane da kafirai mushirkai da ubangijinsu akan cewa sun riƙi wani ba shi ba cikin alloli sun mayar da su abin bauta bayan waɗannan wai alloli su zamanto ɗaukaka a gare su za su samu ɗaukaka wata kadu min dunillahi alihatan sun riƙi wasu ba Allah ba sun mai da su alloli liyakunu lahum izza litakuna tilkal alihata lahum izza al'aliha in an ce al'alihatu ana nufin alloli abin bauta an rike su ne don su zamanto wata ɗaukaka ya ta zuna biha wa yastansirunaha suna jin izza da ɗaukaka da su suna kuma neman taimakonsu sai Allah ya ba da labari yake cewa kalla abin ba haka ba ne sai ya furu na bi abiyadatihim za a zo tashin kiyamar za su kafirce wato da bautawa waɗannan alloli da suke bauta musu wa nuna. alaihim didda kuma su wannan alloli za su zamanto kishiyoyi a gare su wato sabanin abin da suke tsammanin allolin za su zamanto izza a gare su to amma sai su zamanto didda kun gane yadda ayat take wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza ko sai Allah ya ce kalla sai ya na bi ibadatihim wa ya kununa alaihim didda su suna neman izza amma allolin za zamanta musu didda kishiyoyi kamar ya kishiyoyi sabanin abin da suke tsammani kenan sai Allah ya ce man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun kaga diddan din kenan sun amma su allolin sun gafala ba su ma san ana kiransu ba ya gunki ya zai san ana kiransa itace yaya zai san ana kiransa ba zai taba sani ba shine Allah tabaraka ta'ala yake cewa wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin yayin da aka tashi mutane ranar tashi alkiyama to za su zamanto a'da'an shine dai ma'anar diddadin za su zamanto makiya a gare su kuma za su zamanto masu kafircewa da butulcewa dangane da ibadar da suke musu sun yi aikin banza kalla sai ya kuru na bi ibadatihim kalla sai ya kuru na bi ibadatihim yani kalla sai ya kuru na bi ibadatil ausan bautar gumakan nan da suke yi to za su butulce musu insha Allah zai zama sun yi aikin banza ba su da amfani كما يكونون عليهم ضجة يكونون بخلاف ما رجوا منهم suna tsammanin za su zamanto masu taimakonsu to za su zamanto makiya a gare su za su zamanto wato a ada'an a gare su asali wato lamirin na wattakhadhu min dunillahi aliha din idan kun duba da yace wattakhadhu to kenan lamirin yana koma ne zuwa ga alkafirin alladhina zakara alquran fi ma sabaq Allah ya bayanin kafirai a jiya ko yawa to wannan wattakhadhu din yana koma kan waɗannan kafiran mana har yanzu abinda suka yi na tsiya da isgilanci ba su gama ba sun kuma riki wani Allah suna bauta masa wai mutumin da zai zo yana bauta itace ya zo yana bauta gunki ya zo yana bauta wa ginannen abu da sassaƙaƙen abu mutum mutumi wai shi ne zai izgilanci ga musulmin da ya ce ya yadda da tashin alkiyama kuma ya yadda Allah zai tashe shi zai masa kaza zai masa kaza kai kana ganin mai da'awar kiyama wawa ne amma kai kuma kai ne wawan wawaye tunda kai kaji kana bauta dutse kai kaji kana bauta itace kai kaji kana bauta wa rana kai kaji kana bauta wa kaza to kuma mutum wai ya dauki wannan gunki din ya ɗauki wannan gunkin a matsayin mai a matsayin wani mai taimakonsa ya ji da shi kuma gaskiya ne masu bauta gunkin nan da gaske suke rike shi kamar matsayin Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin sa wasu mutane da ake ce da su wafdu Abdul Qais suka zo bayan Tabuk wasu jama'a sun zo ana ce da su jama'ar Abdul Qais mutane ne suka taho suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don su gwada shi su ga yaya addininsa su karba ko kar su karba su su shida a cikinsu akwai wani kafiri da ya iya magana da tambayoyi da izgir mai suna abdiyalai annabi ya ji daɗin zuwansu mughira dan shuba da shi da sayyidina abubakar as-siddiq su suke ta rigengeniyar su gaya wa annabi ga waɗannan baƙin sun zo saboda annabi yana son wannan saƙif ɗin wannan ƙabilar saƙif suna da ƙarfi su musulunta in sun musulunta musulunci zai yaɗu a sassaninsu da haka suka zo annabi ya karɓi baƙuncinsu ya ce sabai ni zan riƙe su ni zan karɓi baƙuncinsu ya ce a sama musu wurin kwana da wurin zama kusa da masallaci don su rinka jin karatun ƙur'ani a ajiye musu kusa da masallaci don su rinka ganin musulmi yaya suke sallah hakan kuma suka zo suka zauna su ba musulmi ba baƙi ne amma annabi ya karɓe su suna kallon kallo in an zo ana sallah sai su rinka kallo in an zo ana karatun ƙur'ani sai su rinka saurara suka ɗaɗɗaure dabbobinsu idan annabi ya gama sai su sa a kawo su wajen annabi sai a ɗebo su a yi musu rakiya malu shayin lokacin da za a ɗauko su a kawo su gurin annabi sai aka ce kai ku tsaya ga yadda ake wa annabi sallama sai da aka koya musu in an je yadda ake gaida annabi ba a zuwa kansa kai tsaye haka ba tare da ladabi ba aka koya musu ladabi don kar su je su ba musulmi ba ne su je su yi wata tabargaza ana zuwa ana gaya manzo Allah ya ce to ya ji daɗin zuwansu ya zaunar da su ana ciyar da su abinci ana ɗaukar nauyinsu sai su zo su zauna gurin annabi su kalle shi ya kalle su su ce mai tambayoyi yana ba su ansa su ce mai tambayoyi yana ba su ansa har sai da suka zo da ƙarshe suke ce da shi suna so su masa wasu tambayoyi da Allah ya ba su amsa su sun ji labari kuma yanzu sun tambaya an ce wannan addinin ba a zina an ce wannan addinin ba a shan giya an ce wannan addinin ba a sata suka dai kawo abubuwa na taɓargaza da bautar gunki ba suka ce an ce ku ba ku bautar gunki Allah kuke bautawa yanzu kai Muhammadu idan ka ce mana mu musulunta me za mu iya zuwa mu je mu ce wa mutanenmu kai za ka iya zamanto mana lauya a wajen mutanenmu mu koma mu ce mun karɓi addininka ya ce kwarai kuwa duk abin da zai faru ku gaya mun na ɗauki nauyinsa kawai abin da nake so ku musulunta sai suka ce to gaskiya za mu gaya maka muna so musulunta amma da sharuda mu mutanen saƙif muna da matasa mazinata da ba za su iya rabuwa su haƙura da mata ba mu mun shahara zina tafiya ma muke mai nisa mu je wasu garuruka masu nisa mu je mu yi zina mu dawo saboda tsabar son zina so gaskiya duk addinin da za a ce mana karmu yi zina ba za mu iya yinsa ba in ka yadda ka karbe mu aka yi ce a'a ni kuma wannan addinin nawa Allah ya ce banda zina suka ce giya kuwa maganan ma mu bar giya ma bata taso ba suka ce mun saba da ita ita cinmu da rana da daddare da koyaushe muna mu'amala da ita za mu musulunta amma gaskiya a ɗaga mana ƙafa akan harkar giya ya ce a'a ni kuma allah na ya ce kar a sha giya suka ce yanzu waɗannan alloli namu da muke bauta musu waɗannan alloli namu da muke bauta musu yanzu so kake yi idan mun ce mun zama musulmi mu daina zuwa wajensu muna roƙonsu to wa zai mana wa zai bamu wa zai mana kaza sai ce allah ne zai muku kuma ba a hada addinin musulunci da bautar gunki suka yi shiru sai shi wannan abdu ya layi din sai ce to muna so mu shaida maka gaskiya kuma ya gaya wa sauran abokanan tafiyarsa ya ce gaskiya zan gaya muku kar mu tsofa mu ɗauki wani abin da ba za mu iya ba wannan mutum abin da ya zo da shi abu ne mai nauyi wallahi ina gaya muku mutanen saƙif ba za su iya jurewa ƙin shan giya da zina ba mu juya kawai mu koma gida mu rabu da shi in ji abdu ya laifi sai wani daga cikin sabbai sai yake cewa a abu sufyan sai yake cewa allah wadaranka a aufi afon wani kai a cikinsu sai yake cewa idan allah ya nufaci mutanen saƙif da alheri to ya sa su musulunta waɗannan da suke kewaye da shi muhammadin ba irin mu bane su ma suka yi haƙuri suka daina shan giya suka daina zina suka daina kaza suka yi haƙuri mu yaya ba za mu iya haƙura ba in Allah ya nufaci jama'ar mu da alheri sa haƙura in ku Allah bai nufe shi da alheri ba sa ya ta zama cikin shan giya da waye kawai in za mu musulunta mu musulunta ya gaya wa ainihin wato shi abdiyanir suka ce to shi kenan sun musulunta sun karɓi kalma annabi ya murna ya ba su kalmar shahada za su juya suka ce to da Allah ya dan kyale musu gumakan nan nasu zuwa wani dan lokaci su gaba da yi musu bauta zuwa wani dan lokaci daga baya a san yadda za a yi annabi ya ce ina ko kwana ɗaya suka ce to don Allah ya yi haƙuri shekara ɗaya ya ce shekara ya ce ba zai iya ba suka yi ta ragewa suka yi ta ragewa har aka zo sati ɗaya har aka zo kwana ɗaya annabi ce ku kwana ɗaya ya ce ku je ku rugurguje su kuna komawa yaman saƙif ayo afon ta'if ku je maza maza maza ku je ku rushe su suka ce to gaskiya za su gaya masa bari shi ne muhallin shayin abin da ke so na gaya muku illar bautar wani Allah in ya shiga zuciyarka yana da illa ka duba sun kalbi kalmar shahada sun zama musulmi da ramadan aka yi wannan a tsakiyar wata ramadan sai da suka karisa azumin wata ramadan din gaba ɗaya fa amma duk da haka wannan abun yana ƙarshe a zuciyarsu cewa me don Allah a daga musu kafa su ba za su iya haƙura da bautar gunkin nan kai tsaye ba suka ce ya rasulullahi matan mu za su yi ta kuka su ga mun rabu da gumakan nan yaran mu sun saba suna zuwa suna roƙon gumakan nan za su yi ta kuka za su ji ba daɗi ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama don Allah kai mana haƙuri ka kyale mu ya ce a'a sai suka ce to alfarmar da muke nema a gare ka alfarmar da muke nema a gare ka don Allah kada ka ce mu da kanmu mu rushe su ka je ka nemi wasu su rushe mu ba za mu iya rushe su ba ka duba fa wafdu saqif kenan mu ba za mu iya rushe su ba shi kenan annabi ya ce ina abu sufyan abu sufyan na mu kira nan shuba ina jin da abu sa'id khudri ko wani samun ban manta ku tafi ku je kuna isa ku samu makami ku gurguje su a je a ci gaba da sallah da bauta Allah da kalmar la ilaha illallah to a nan gurin Allah cewa takadu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza wato mai bauta wa gunki yana gani yana samun wani ɗaukaka da izza ne da wannan gunkin kuma yana gani yana samun taimako da shi ne idan ya samu gunkin ne ya bayar in ya rasa gunkin ne ya bayar ni da kaina nan mun je wani ƙauye a sumaila wa'azi na musuluntar da maguza wata shekara wani ba maguji ya nuna mana ya ce kai malam yace yau shekarar mu sama da arba'in da kaza mu a ƙasar nan kaga wancan dutsen shi yake ba mu ruwa ya nuna mu dutse ne ɗan ƙarami irin dutsen niƙaɗin nan ya ce zuwa suke su ta ɗura mai giya sai a ɗauko giya tulu-tulu ana ɗura masa ƙasa ce fa take shanyewa sai a ce ai shi yake tsotsewa a yi mai kirari yadda za a yi wa Allah kirari ya ce wallahi idan suka rasa ruwan sama da sun ji sun mai kirari sun mai kirari sai hadiri ya ɗauro sai samu ruwa wannan a kano ne fa a nan ƙauyen su maila wani ba ma guji muka je muka tsaya na je ne ƙoƙarin ɗaga dutsen nan ya ƙi buwa ɗan ƙaramin dutse fa wallahi sai kun yi kama kama ku daga shi saboda tsabar shirka da ake da shi kenan mutane suna tasirantuwa da wannan gumaka da to yanzu in babu gunkin aka mai da wasu abubuwan gunki kamar kaburukan mutane kaburukan shehunai kaburukan salihan bayi kaburukan kaza sai a zo ana bauta musu me ake yi wa dutse roƙonsa ake bayar yau a garin ku akwai wanda yake zuwa ya je kabarin malam wani mun fa san malam wani nan da gidansa da 'ya'yansa da jikokinsa da tafakunansa da babansa da mamansa daga garin da ya zo amma wallahi yanzu ana zuwa a je a tsuguna a roƙe shi a garin nan akwai kaburukan da zuwa ake ana tsuguna ana roƙon su shirka fiye da yadda ke tsammani dan uwanka musulmi yanzu da kake gani kai da babban riga da hula da waye wallahi a garin akwai masu tunanin suna zuwa su je su tsuguna su daga hannu su roƙi kabari kamar yadda ake roƙon itace kamar yadda ake roƙon gunki fattakhadhu min dayn min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wallahi za ku kafirce wa wai musu bauta da kuke yi kuma waɗannan alloli waɗannan gumaka waɗannan kaburruka da kuke roƙa wa yakununa alaihim didda alam tara anna arsalna shayatina ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أذى فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا take cewa yanzu baka gani ba alam tara anna arsalna shayatin ga mu nan mun turo shaidanu shayatin din jam'i ne na shaidan ga kafirai suna tare da su alal kafirina ta'uzzuhum azza suna girgiza su girgizawa shine ta'uzzuhum azza daidai ke da tuharrikuhum tahrika suna girgiza su girgizawa tahrikan qawiyan ta'uzzuhum azza ko tahuzzuhum hazzan shadidan duk ma'ana ɗaya ne ta'uzzuhum ko tahuzzuhum girgizawa wa tuharriduhum kamar yaya suna girgiza su girgizawa suna girgiza su girgizawa su aikata sako suna zaburar da su su saba wa Allah suna zaburar shi ne ta uzuhum din suna zuga su suna motsa su akan saban Allah da gunki da fadawa cikin halaka a larabci akan ce azza fulanun shay'a ya uzuhu azzan ya izzuhu azzan idan harrakahu bi shidda yayin da ya motsa abu da ƙarfi azza fulanan wato fulanun shay'an wane ya girgiza abu ko ya kada abu ko ya motsa abu abinda ake nufi ai kai ka sani da kai da mabiyanka ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama anna arsalna shayatin ala alkafirin mun turo shaydanu wa kafirai muka sanya su su zaman tushewa gabanni jagorori a kansu sannan kuma muka ƙayyade su da su suna tare da su suna zaburar da su a lartika bisayyi'ati wajen aikata munanan ayyuka wa yuharrikuhum tahrikan shadida wa yuharrikuhum suna motsa su motsawa mai tsanani nahwal mubiqati dan su aikata abubuwan zai halakar da su har sai da suka sa su suka halaka to tunda al'amarin yake haka yake ka kyale su fadarhum fi tughyanihim ya'mahun basu cikin dagawarsu da gurin da girman kansu suna cikin halaka kar kai gaggawa akan su kada ka damu akan ai musu azaba yanzu yanzu lalle Allah tabaraka ta'ala ya kayyade musu lokaci da hikimarsa yace inna ma na'uddu lahum adda ai bari kawai wato na'uddu lahum adda wato muna musu tanadi ne muna fakwansu muna jiransu har zuwa lokacin da yake waqt ma'adud wani lokaci kayyadadde lahu nihaya yana da ƙarshe yantahi indaha wanda lokacin nan nasu zai kare iya lokacin da muka kayyade musu imamul qurtubi yake cewa na'uddu lahum adda Allah yana nufin na tanadar musu wasu kwanaki al'ayyam wallayali washuhur wasinin kwanaki da darrai da watanni da satuttuka da shekaru ilan tihayi ajalil azab har zuwa lokacin da ajalin nan zai zo na azabarsu shine innama na'uddu lahum adda imamu dhahak yace kai abinda ake nufi innama na'uddu lahum adda ai mu muke irga numfashinsu na'uddu lahum adda muna irga numfashinsu kowane numfashi mutum yayi subhanallah ana irgawa irga numfashin nan daidai yake da irga kwanaki kowanne a cikin wallahi ana irga kwanakinsa malam yanzu Allah ya san adadin kwanakinka a duniya da satuttukanka a duniya da awanninka a duniya da mintunanka a duniya kuma ya san nawa za ka yi guda nawa za ka ƙare kowannen mu Allah yana kallonsa duk ƙarfinsa da lafiyarsa da kazar-kazar ɗinsa Allah ya san cewa saura masa shekara biyu daidai saura masa sati uku daidai saura masa kwana biyu daidai saura masa wata daidai kowannen ko ajalinsa yana hannun Allah tabaraka wa ta'ala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi yasa aka ce Abdullahi bin Abbas in ya karanta wannan ayar sai fashe da kuka yace akhirul adadi khuruju nafsika karshen irgen nan da Allah yake fada shine fitar ranka akhirul adadi karshen wannan irge da Allah yake fada ya tanadan maka firaqu ahlika rabuwa da iyalinka akwai lokacin da zaka rabu da matarka ka rabu da yayanka ka rabu da babanka ka rabu da kaninka ka rabu da abokinka ki rabu da mijinki ki rabu da wane ne ɗinki firaqu ahlika akhirul adadi dukhuli qabrika shiga kabarinka a dauke ranka ana daukar ranka wannan yana daga cikin tanadi da irge da lissafin da ubangiji ya yi maka na'uddu lahum adda mun riba ka da ranka ga ka gangan mutum gangan jiki amma babu rai haka nuna mutum ya yi wani mutum ya yi haɗari ya mutu ga shi idan sabi yana kallon kowa garau amma wala bai da rai kai ka ce wani zo mu tafi amma ya mutu sun ɗauki ran an cire numfashin don an gama lissafa numfashi kwaya nawa zai yi wallahi ruwan da zaka sha an gama lissafa ruwa kaga kowannenmu yana shaƙa ya fitar shaƙa ya fitar Allah ya san guda nawa za ka yi tun daga cikin cikin mahaifiyarka da aka hura ma rai an lissafa an rubuta Allah sarkin lissafi ya ce daga nan kuma sai ka rabu da iyalinka na'am kana cikin tsakiyar iyalinka a wajen matanka a wajen babanka su zo su kewaye gawarka su gama kukan da za su ce yanzu wani tafiya za ka yi su da hawaye wani mun yafe maka wani Allah ya sa ka tafi a sa'a wane kaza su gama duk abin da za su yi sai a ce ku matsa ku matsa ku matsa ku matsa ana jira za a masa sallah sai a ɗauke wannan makaran yau a ɗora ka a kafaɗa yuhawwalu an qaribin min usurin muzakhrafatin ila baiti turabi fayudau fihi mahjuran wahida ahata bihi shuhubul iqtirabi su ɗauke ka aje a shimfide ka a titin anguwarka wallahi ko shimfida ba za a yi ba a ƙasa za a ajiye ka wallahi akan makaranka a zo a yi layi a bayanka yara su tsaya suna kallonka suna kallon gawarka a zo a ɗauko ka kowa ya hau mota mai tsada mai ac su kunna ac kai kuma a ɗora ka a bayan a kori kura a ɗora ka a bayan kanta ya nafsu tubi fa innal mauta qad hana ya ke raina ki tuba mutuwa fa ta zo ki tuba ga Allah lokaci yayi ga ka mutum akwai lokacin da zaka zama baka da wani amfani wallahi sai dai ka faɗi sai su ciro ka daga gida ana ta kuka suna kallon gawanka matarka tana kallo ta rabu da kai ‘ya'yanka suna kallo marasa wayan ƙanana ba san ma me ake ciki ba masu wayan su ne suka san an yi mutuwa su yi kuka su zubar da hawaye su bi ka su binne ka masoyanka su zo su yi maka sallah a ɗauke ka a saka a bayan akwai da kura a je a tona rami matsatsi a saka su je su sa maka ƙasa su danne ka su ɗauko tukunya su ɗora maka su kwaɓa ƙasa su maka maka su saka ganye su toshe ka su ɗebo ƙasa su loda maka sai har in ta yi tudu ba wanda zai ce a buɗe maka inda za ka sha iska wai sai a ce Allah ya sa ya shiga a sa'a kwanan nan muka binne wani bawan Allah sai na ji da cijin irin masu aikin kabarin nan sai yake cewa to maman malam ikirma ne maman malam ikirma sai ya ce Allah ya sa ta shiga a sa'a ashe akwai wanda ba sa shiga a sa'a wani guri ne da kowa sai ya je tamanna unasun an amuta wa in amut wa tilka sabili lastu fiha bi awhadi suna ta burin na mutu na mutu na mutu yace in na mutu ayya wata hanya ce ba ni kadai zan bi ta ba wallahi sai ka bi ta ba je ka binne wani ba gobe kai za a binne ba an binne gobe ba gobe shi za a binne ba an binne ka jibi ba gata wancan za a binne haka al'amarin yake Abdullahi dan Abbas yake cewa to wannan shi ne na uddu lahum addadin sai a saka a cikin kabari shi kenan zance ya gare ya yi ta kuka yana karanta wannan aya ɗin yana zubar da hawaye yau mana shirin muttaƙina ilar rahmani wafda يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا نعم.
ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا ka san yaushe wannan abin zai faru yawma nahshurul muttaqina ila ar-rahmani wafda ka tuna wannan rana ita ce ranar da zamu aika ko zamu tashi masu tsoron Allah nahshuru mu tashi masu tsoron Allah al-muttaqina mu tura su ila ar-rahmani ka san waye ar-rahmanu shine Allah ya Allah ya rabb za mu tashi mutane za mu aika su shi ba Allah shi ne ar-Rahman ɗin yake cewa ka tuna wannan rana yau mana shirul muttaqin masu tsoron Allah masu taƙawa wanda suka yadda su rayu suna jin tsoron Ubangiji to za mu aika su za mu tura su ilar rahmani wajen ar-Rahman Ubangiji wafdan jama'a jama'a wafdan ɗin nan jam'i ne na wafid akan ce wafada fulanun ala fulani yafidu wafdan wa wufuda abinda ake nufi aqdama alaihi yayin da ka taho zuwa wajen wani sai a ce wafada fi'il din sa min babi wa'ada ne wafada wa'ada alwafdu ana nufin jama'a mazaje waɗanda suka taho zuwa wani wuri saboda wata bukata mai muhimmanci ko suna kan dabbobi suna tafi to a nan gurin abinda Allah yake nufi ranar kiyama rana ce da nashirul muttaqina ila ar-rahmani wafda ka tuna ya kai wannan mai hankali ya kai bawa mai karatu tuna ranar tashin alkiyama yawma nashirul muttaqina ila jannatir rahman ita ce ranar da zamu tura masu takawa zuwa aljanna ar-rahman wa daru karamatihi gidan karama kuma zamu kai su ne rakibina suna kan abun hawa ala marakib suna kan dabbobi suna farin ciki suna jin daɗi a haye Allah zai ce yan aljanna su shiga aljanna imamu ibn kasir lokacin da ya zo fassara wannan aya ya ce Allah yana ba da labari ne wannan akan waliyansa auliya'ullah waliyan Allah na gaskiya almuttaqin waɗanda suke masu taƙawa allazina khafufu fi dari duniya wanda suka ji tsoron Allah a duniya wattaba'u rusulahu wa saddaquhum suka bi manzan manzannin Allah suka gaskata manzannin Allah Allah zai tashi su ran tashi alkiyama cikin girmamawa yace a kawo masa su gidan aljanna suna haye yace wa rukubuhum ala najaiba min nurin min marakibid dari al-akhirah wasu ababen hawa ne dabbobi da Allah ya tanada na lahira ne kawai ababen hawan lahira ne kawai yanzu idan ka je gidan shugaban kasa a presidency akwai motocin da gaba ɗaya kawai wannan na cikin gidan shugaban kasa ne da ko baki daga kasashen waje in sun zo kai wasu airport aikin su kenan baka taba ganin su a waje a titi suna yawo suna garantoyi ba ko an tafi wata harka ba da su a wannan motocin shugaban kasa ne kurin na zirga zirgar cikin gida ne kurin motoci masu albarma to a gidan aljanna akwai ababen hawa masu alfarma wanda idan Allah ya bawa mutane aljanna sai ce a fito da ababen hawan nan a dora su shine yawma nashurul muttaqina ila ar-rahmani wafda in an ce wafdu mahaya tarin jama'a da suka taho suna kan abin hawa Allahu akbar ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا to ga dai hannun mara kyau kuma wannan ranar ita ce ranar da za mu kora ina so ku lura da balagar ƙur'ani da ya zo kan almuttaqin sai ce nahshurul muttaqin za mu tashe su tashi na girmama da ya zo kan mujrimai sai ce wa nasuqul mujrimina za mu kora su kai kora mun dabbobin nan kai kora min awakin nan kai kora min karnukan nan kai kora min barayin nan wa nasuqul mujrimina zamu kora su yi amfani da kalmar as-sauqu wannan bayanin ne li su'i aqibatul mujrimina bayani ne ga mummunar makoma na mujrimai mabarnatan mutane bayan Allah ya yi bayanin gata da yawa masu imani da tsoronsa yanzu kuma yana bayani ga mummunan tanadi da yawa wato makiyansa mujirmai na suƙul mujirimina ila jahannama wirda za mu kora su zuwa ga jahannama kun san mai wirda suna cikin mugun ishirwa za mu kora mujirmai zuwa wutar jahannama suna cikin muguwar ishirwa shine wirda shine utasha asalin alwirdu shine ka je wajen ruwa kana mugun jin ishirwa ka tafi wajen ruwa kana so ka sha ruwa ka ƙoshi saboda kana jin tsananin ishirwa to wannan muguwar ishirwar da ake ji makogoro ya bushe yawo ya kafe a haka Allah zai ce a kai kafurai mujirmai gidan mutan jahannama a ba su ruwan zafi su sha ka san ruwan me ake basu ruwan ciwo ruwan diwa idan Allah ya kone yan wuta suka kone a karkashin su ana samun ruwan ciwo da ya kone ya tsone yana diga a ƙasa wani kogi ne na musamman a jahannama to da wannan ruwan ruwan tafasasshen ruwa ne na diwa to shi ake ce da shi suqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum shi za a ɗebo tafasashen ruwan nan marar daɗi a ce ku sha ana ɗagawa kafin a kai fuskar tiririnsu ya ƙone fuskar gabaki ɗaya ga wari ga ɗoyi ga baya maganin ishirwa duk wanda zai shiga cikin wutar jahannama da ishirwa zai tafi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi yasa suke cewa wai wanda yake jinyar mamaci ya yawaita ba shi ruwa ya sha ba a so mamaci ya tafi yana cikin ishirwa saboda ana bayani cewa yana daga cikin sifofin 'yan jahannama za su shiga cikin wutar jahannama suna jin ishirwa ba sai na muku dogon bayani akan ishirwa ba ba ta da daɗi nasuqul mujrimina ila jahannama utasha kuma suna cikin wani yanayin da la yamlikuna shafa'a ka karanta ba su isa samu ceto ba ba su da mallakar ceto ba su da mallakar taimako la yamlikuna la yastahiquna an yashfa'a lahum ghayruhum ba su cancanci wani ya taimaka musu ko ya roƙan musu Allah ya yi musu afuwa ba sai dai إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا تسيدي وندي ركي الكوري سوني مؤمني المؤمنون الصادقون فإنهم يملكون الشفاعة muminai masu gaskiya su kam suna cancantan a cece su lesh limaza saboda sun rike alkawari a wajen Allah illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda sun yi alkawari za su bi Allah dama Allah ya gaya musu kafin su zo duniya kafin su bar duniya man zalladhi yashfa'u indahu illa bi iznihi wa kam min malakin fis samawati la tughni an لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى kaga wannan kenan istisna'i ne munqati imam al-qurtubi yace la yamlikuna shafa'ata ay ha'ula'il kuffar la yamlikuna shafa'ata li ahad wannan wata fassara kenan waɗannan kafirai ba su mallakan yi wa wani ceto in kun lura a fassara ta ta da cewa ne ke muku ba su cancanci a cece su ba wannan fassara ta farko kenan waye suka cancanta a cece su shine illa man takaza inda rahmani ada mu'minai na gama wannan fassara fassara ta biyu la yamlikuna shafa'a inji imamu al-qurtubi ai waɗannan kafiran ai waɗannan kafiran la yamlikuna shafa'ata wato ranar tashin alkiyama la yamlikuna shafa'a ba su cancanta su ceci wani ba ba su da mallakar su ceci wani illa man ittakhadha inda rahmani ahdan wannan sai dai musulmi wanda suka rike alkawari a wajen Allah humul ladina yamlikunaha su ne suke mallakar damar opportunity na su ceci wani kafiri baya mallakar damar ya ceci wani ya zama istisna'u shay' min gairi jinsihi kenan a wannan fasar kenan takadirin zancen lakin man ittakhadha inda rahmani adan yashfa kenan wanda ya rika alƙawari a wajen Allah ya kiyaye alƙawarin sa tsakanin sa da Allah mu'mini musulmi na ƙwarai shi kam zai yi ceto shine abin da ayat take nufi Allahu akbar Allahu akbar to kowanne ma dai gaba daya da musulmi da kafiri gaba ɗaya ba wanda isa ya ceto sai da izinin Allah kamar yadda na faɗa illa man ittakhadha inda rahmani ahada din shi ma sai Allah ya ba da dama yayi ceton Allahu akbar to sai kuma Allah tabaraka ta'ala ya ci gaba da hakaito mana wasu maganganun na kafirai na barna na kuskure me Allah ya ce malam wa qalu ittakhadha ar-rahman walada لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا daga cikin maganganun da suka faɗa munana marasa daɗi wa ƙalu sun ce ittakhadar rahman walada wai Allah yana da ɗa saboda zagin Allah da ɓata Ubangiji da baƙantawa muminai sai su ce wai Allah yana da ɗa shine abin da 'yan kirista yau suke faɗa cin fuska da cin mutunci ga musulmi cewa wai Yesu ɗan Allah ne mugun laifi ne musulmin ƙwarai baya so ya ji a ce Allah yana da ɗa kowaye kuma ɗan nan ku Allah bai da ɗa danganta tawaya ne da ƙasƙanci da tozarta ka ce wai Allah yana da ɗa shi sa Allah ce laqad ji'tum shay'an idda haƙiƙa kun zo da abin da yake mai ban mamaki munkari mai firgitarwa in an ce dan a larabci wato kalma ce da take nufin fazi'an shay'an fazi'an shay'an ajiban shay'an munkaran shine idda kun zo da munkari kun zo da abun ki laqad ji'tum shay'an idda kun zo da abu mai tada hankali ku ce Allah yana da da wanda wannan maganar ta kai ga gangan jikin mutum ya raurawa asalin kalmar daga al'id ne al'id da al'idatu da hamza bi kasar hamza balarabe yana nufin al'idatu shine al'amrul fazi'a abu mai ban tsoro da abu mai firgitarwa babba abu mai tashin hankali shi sa yake cewa takadu samawatu yatafattarna minhu waɗannan maganganu wannan zance da kuka faɗa na cewa Allah yana da da saura kiris sama ta kyakkeci saboda wannan magana kalmar ya tafattarna minhu daidai yake da ya tashakkakna minhu as-samawat din ya tafattarna minhu ai ya tashakkakna minhu cewa duk ranar da kirista ko wani ya ce Allah yana da da kamar sama ta tsatsage saboda munin daga taftir ne a larabcin taftir ana nufin tashkik tsaga abu da kyakketa shi fulanun fatara hada shai yuftiruhu wato shakkahu tsaga abu da fitar da shi da kyakketa shi shi sa a kira'ar hamza da ibn amir suka ce takadu samawatu yanfatirna minhu a maimakon yatafattarna minhu daga al'infitar ne al'infitar shine al'inshiqaq idan sama'un fatarat daidai ke da idan sama'un shaqqat fahimtum وتنشق الأرض أسامات يياجي تنشق تتصدع التصدع فبشيوان إرن كسا saboda girman bala'in abu ya sa abu ƙasa ta tsage wata khirrul jibalu hadda kai ka ce duwatsu za su rikito shine tasqutul jibalu haddan mahduda wato saboda tsabar firgicin wannan zance wallahi duwatsu kamar sa rikito su fado haddan su fado a kakkarye haddan su fado su duwatsun a faffashe shine wata khidul jibalu haddan duwatsu su fado a faffashe ku duba wannan duk wai akan Allah yana da da duk wannan duk wannan wai wai wannan duk ba matsala bane a rayuwar yau da gobe da ake a to me ai yan uwan mu ne ai ai yan uwan mu ne mu mun kama bangaren Muhammadu ne su sun kama bangaren Isa ka ji ba dan uwanka ne kana danganta mai faɗin wannan magana da Allah yake faɗa akan shi cewa dan uwanka ne kana taka tsantsan kana neman yarda da su ba ka iya bata musu duk wani abu nasu ba ka iya tabawa in an taba su su ne an taba mutane waɗannan masu wannan akidar in an taba mai sallah babu komai saura giris sama ta kekkece saura kaɗan ƙasa ta tsatsage saboda waɗannan maganganu da aka faɗa saboda waɗannan batattu sun raya Allah yana da ɗa alhali kuma bai dace ba walhalu annahu ma yasihu wa ma yaliku an yattakhidha ar-rahmanu walada وما ينبغي للرحمن ولدا أن دعوا للرحمن ولدا saboda sun yi wa Allah da'awa sun ce Allah yana da ɗa Allah baya so a ce yana da ɗa wama yanbaghi lirrahman an yattakhida walada bai dace da arrahmanu ya rike da ba bai kamaci ubangiji ba imamul qurtubi yake cewa nafa an nafsihi subhanahu wa ta'ala alwalad Allah da kan kansa ya kore wa kansa cewa yana da da baya da da yace li anna alwalad alwalada yaqtadi aljinsiyata walhudus saboda samuwar da ga mutum yana sa wato ya zama Allah ubangiji kaman jinsin dan adam ne ko kuma samamme ne la wallah kuma ba a sifanta Allah la yusafu bihi wa la yajuzu fi haqqihi yasa imam al-bukhari ya rawaito wani hadisi Allah yana cewa kadzaba ibn adama kadzaba ibn adama dan adam ya ƙaryata ni wa lam yakul lahu dhalik bai dace ya ƙaryata ni ba wa shafadi wa shatamani wa lam yakul lahu dhalik dan adam ya zage ni inji Allah hadisul qudsi kuma bai kamata ya zage ni ba yace fa amma takzibuhu iyayi amma zagin amma ƙaryata ni da yayi fa qawluhu ce wanda yake yi lan yu'idani kama bada'ani Allah bai isa ya dawo da ni ba kamar yadda ya fare ni yace wa laysa awwalul khalqi bi ahwan ala man wato Allah ya ce farkon halitta farkon halitta da ƙarshen halitta tsakaninsu farkon halitta da dawo da mutum wanne ne ya fi wahala farkon to ya yi wanda ya fi wahala ya za a ce ba zai iya mai saukin ba ya cewa amma shatmuhu iyayi zagin da yake min yana cewa ittakhadallahu walada wai Allah yana da da yace wa anal ahadu samadu ni ni ne kwaya ɗaya tilo Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad sai Allah ce
إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ai yadda al'amarin yake shine duk wanda ke cikin sammai da wanda ke cikin ƙasai wannan in kullu din nafiyatun ne bi ma'ana ma zancen shine ma min ahadin min ahli samawati wal ardi illa wa huwa ya'ti yawm al qiyamati muqirran lahu subhanahu wa ta'ala bil'ubudiyya babu wani mutum a cikin sammai da cikin kasai ga baki daya face sai ya zo ranar tashin alkiyama ya tabbatar cewa shi bawa ne khadi'an li qudrati mai kankan da kai da kudurar ubangiji mu'tarifan bi ta'ati mai itirafi da yi wa Allah da'a muqirran bi annahu 'abdun min makhluqati mai tabbatarwa cewa shi bawa ne kuma yana cikin halittar Allah wa man kana kadhalika fakaifa ya kunu lahu walad wanda sifansa ne a zo a yi masa haka to ya za a ce yana da da badiyu samawati wal ardi anna yakunu lahu walad wa lam takun lahu sahiba wa khalaqa kulla shay wa huwa bi kulli shay'in alim shine fa ya kirkiri halittar samai da kasai yaya za a ce yana da da ba shi da mata yaya za a danganta masa da wa khalaqa kulla shay shi ya halicci komai wa huwa bi kulli shay'in alim shi fi kowa ilimi yafi kowa sanin komai Allah ya ce laqad ahsahum hakika Allah ya kididdige ya tattare ya san lissafin halittarsa ahsahum zaka yi fassara shi da hasarahum wa ahata bihim ya ya kididdige kuma yana kewaye da duk halitta ta yadda ba wani wanda isa ya fita daga ƙarƙashin ɗa'arsa ko iliminsa ko kuma halitta tasa wa addahum adda ya irga su irgawa irge wallahi duk kiyashin duniya Allah ya irga shi malam kwanan nan wani bawan Allah ya zo ke gaya mun gama karatu da su ba ya ce malami ina aikin irin tonan irin zinari da wasu duwatsu masu tsada a duniya ya ce dutsen kaɗan bai wuce wurin nan ba sai ka an sayar da shi naira miliyan hamsin miliyan saba'in da shi ake kaza da shi ake kaza da shi ake kaza irin bol din nan irin kaza irin kaza yace a can kasar ibadan suke yi cikin wasu dajujjuka yace malam muna tono nisan tafiyar wallahi a cikin ƙasa sai mu yi tafiya daga gadan kaya sai ya kai kusan tal'udu ba ma tal'udu ba kai yace daga gadan kaya sai ya kai kofar ruwa a cikin ƙasa muna belami malam da wuta da janareto ake haska mana hanya da abun hawa za mu hau mu shiga muna cikin ƙasa muna neman wasu duwatsu na arziki amma fa ya ce malam sai a shekarar biyar shida bakwai ba a samu dutsen ba amma kuma ana ta bi Allah ya nuna ya ce malam ba za ka san girman Allah ba sai ka shiga cikin ƙasa malam ka ga wata ƙasa parasol kamar fulawa wata ka ganta jajakuwar wata ka ganta baƙaƙir wata mai tsakuwa wata kamar fulawa wata kamar madara wata kamar me ya ce muna ganin ƙasashe kala kala ya ce kuma an gaya mana ga alamar wannan dutsen muna kuma binsa muna samunsa ya ce wallahi malam sai ka gama wata tafiya mai nisa ka shiga cikin ƙasa wallahi sai ka fasa sai ka je ka tarar da tsuntsu a ciki tsuntsu dutse za ka daka kana fasa far sai ka ga wani tsuntsu ya tashi ya ce wa ciji ko abin a ya ce malam kamar aljanu abin ya ba mu mamaki ya ce kwari kan wannan ba magana ka duba fa ka yi tono daga nan zuwa iya du cikin ƙasa sai ya yi mugun zurfi ka je ka tarar da tsuntsu wake ciyar da shi wake shayar da shi ka tarar da abin nan wannan ni na gani da ido na ana tonar rijiya wata ran an toni gaba ya fi goma sha ana fasa wani guri sai ga kwari a ciki kwari da yawa suna rayuwa malam ina suke shan ruwa ina suke cin abinci ina suke kaza Allah Allah Allah to kowa bawan Allah ne Allah ya san da kowa ya san iya adadin ku ya san iya adadin ruwa ya san iya adadin aljanu ya san adadin mutane wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda Allah ce kowanne daga cikin su zai zo ranar tashi alkiyama shi shi kadai sai Allah ya rufe surar da cewa me إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا na'am فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين na'am وتنذر به قوما لدا Allah ya ce innal ladina amanu wa amilu salihat lalle waɗanda suka yi imani da Allah haqqal iman wa amilu salihati suka aikata ayyuka al'amalu saliha ayyuka na ƙwarai sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda da sannu Allah zai sanya musu shine ar-rahman zai sanya musu a duniyar su da lahirar su wudda soyayya abinda ake nufi sayaj'alu lahum mahabbatan wa mawadda fil qulub zai sa asusu masu aiki da Allah da aikin Allah masu imani masu ibada Allah zai sa aso wannan imani naku da aiki na kwarai din zai sa Allah ya bayi su so ku su kaunace ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah idza ahabba abdan da'a jibrila idan Allah yana son bawa sai ya kira jibril ya ce ya jibrilu inni uhibbu fulanan fa ahibbahu ni ina son wani ka so shi yace fa yuhibbuhu jibril sai jibril ya so shi thumma yunadi fi ahli sama sannan jibril ya kira a cikin halittar sammai mala'iku yace inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuhu Allah yana son wani ku so shi ku so shi ku so shi ku kaunace shi yace fa yuhibbu ahlus sama duk halittar sama sai su ga suna son mutum yana duniya bai san ana mugun son sa a sama ba yace thumma yudaw lahu alqabul fil ard sai Allah ya sanya masa kuma yan uwansa mu'minai musulmi su so shi ya samu karbuwa a bayan ƙasa kai har wanda ba mu'mini ba wallahi sai ya so shi amma kuma in Allah ya fushi da bawa sai ya ce wa jibrilu kai ya jibrilu ba na son wani ka kishi jibrilu sai ya kira ce jama'a ya ko mala'iku Allah baya son wani ku kishi sai Allah ya sa kiyayyarsa a cikin zukatan mutane ba a san shi ya Allah ka so mu ya Allah ka ka kaunace mu to wannan shine ma'anar innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda sannan sai Allah tabaraka ta'ala cikin hikimarsa sai yayi mana bayani kuma akan alqur'ani ta yanda ya nuna mana saukin sa saukin haddace shi saukin fahimtarsa fa inna ma yassarnahu bi lisanika ai ka shi ne akan harshenka litubashshira bihi almuttaqina dan kai bishara da shi ga masu tsoron Allah wa tunzira bihi qauman ludda sannan kuma kai wato gargadi da wannan alkur'ani ga mutane da suke masu tsananin husuma akan ƙarya qauman ludda shine mutanen da suke da shiddatul husumati fil batili masu tsananin husuma a cikin barna a cikin ƙarya su ne mushirkai su ne kafirai wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam shine ma'anar qaumar ludda din ashaddu ala nasi ashaddu nasi husumatan wa jadla kenan wa laqad yassarna al-qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir daidai yake da wannan fa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi almuttaqina wa tunzira bihi qauman ludda wa kam ahlakna na'am wa kam ahlakna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahu rikza Allah tabaraka wa ta'ala yake fada a ayar karshe aya ta 99 a cikin suratu Maryam 98 a cikin suratu maryam yace wa kam ahlakna yana bayani akan wato abinda ƙarshen azzalimai zai kasance nawa nawa ne muka halakar kafin ku daga cikin karnoni karni karni karni karni wa kasirun min alqurun azzalimati allati sabaqat alqarnoni azzalimai da suka gabata mugaye da suka fi ku zalunci barayi da suka fi ku sata ‘yan luwaɗi da suka fi ku luwaɗi, shaidanu da suka fi ku shaidanci, mashaya giya da suka fi ku shan giya, nawa nawa ne Allah ya halakar da su. Muna gaya maka ya kai wannan. Hal tuhissu minhum min ahadin, kana ma jin ɗuriyar wani daga cikinsu? Ma tuhissu minhum ahadan, wala tara minha diyara, ba za ka ji tsoron ɗuriyar wani ba, ba za ka taɓa ganin gidan wani a cikinsu ba kuma wallahi sun yi zamani sun fi ku duk yadda kuke a yau idan ga dara ka zalimi ne kai wallahi wani ya fi ka zalunci Allah ya gama da shi hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza ko kuma ma kana jin wani karamin sautin su ma ko da dan sauti karami ma kana ji shine tasma'u lahum rikza as-sautul khafi boyayyen sauti babu labarinsu faka annahum lam yi hulaku au lam ya kunu kai ka ce Allah bai halice su ba ko ba a taɓa yin su ba ga baki ɗaya abinda aya take nufi mun halakar daga cikin alƙwarnoni azzalumai wanda suka gabata wannan jan kunne ne ga duk wani azzalumi duk wani mai cutar mutane duk wani mai mugun nufi ga al'umma ku kashe mutane ku yanka mutane ku gasa mutane ku cinne mutane ku saida mutane ku yi wa mutane mulkin mallaka ku zalunce su saboda Allah ya ba ku damar mulkansu da jagorantarsu ku kuma saboda kun iya ta'addanci da zalunci ku tsare hanya ku kashe wanda kuka ga dama ku shiga gidan mutane ku kashe wanda kuka ga dama ku kama dan adam ku je ku sayar da shi a ba kuɗi ko ku kashe shi ku ba wa karnuka su cinye kam ahlakna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahad kana ma jin ɗauriyar wani daga cikinsu au tasma'u lahu rikza ko kana jin ma wani sautin sa ko da karamin sauti ne babu ba za ka taba ji ba kuma ya gama da su tuntunin sun zama labari shi yasa Allah a can yace numatti'uhum qalilan summa natarruhum ila azabin ghalis za mu ji yadda ku dadi kadan ku yi mulki ku yi sarauta ku ji daɗi ku kashe wanda kuka dama ku yi abin da kuka dama amma kuma akwai azaba mai kauri akwai azaba babba nan gaba Allah yana nan a madakata inna rabbaka labil mirsat nas'alullaha tabaraka wa ta'ala أن يجعل هذا التفسير خالصا لوجهه الكريم ونافعا لعباده المتقين منافعة الله أمفانا دمود أبن مكجي أتكي وانا سورة أبن مكين بسوري الله يافي منا وانا مكين ريدي الله شبام لادا الله يبام أمفان وادا أبن مكجي